بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون دعب دا كك دشي na ni'ima to daga Allah ne ba mu iya kawo muku ni'ima in ba Allah ba amma idan talauci ya same ku ko rashin lafiya kuma fa ku daga murya zuwa ga kowa sai ga Allah gare shi kuke ta kuka kuna neman taimako kuna addu'a ba ku kiran wani idan musiba ta same ku sannan in yaye muku cutar nan talauci ko rashin lafiya sai ga wasu daga cikinku suna yin shirka da ubangiji suna mai da nasarar nan da waraka su zuwa ga wani ba Allah ba Allah ya ce li yakfuru bima atainahum saboda su butulce mu ni'imar da muka yi musu wata mata'u Allah ya ce to shikenan ku ji dadi na haɗuwa ku akan bauta mu gumaka amma fa sawfa ta'lamuna aqibata zalika da sannu za ku san ƙarshen bauta ma wani ba Allah ba idan kuka fada ga azaba gobe kiyama wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun wa yaj'aluna suna sanya nasiban rabo mimma razaqnahum daga abin da muka arzuta su lima la ya'lamun ga abin da yake sun sa anna la tadurru wa la tanfa'u ba ta cuta ba ta amfani su ne gumaka min alharsi na wajen hatsi walan amin da dabbobin jin daɗi bi kaulin da cewa su haza wannan abu lillahi na Allah ne wa haza wannan kuli shuraka ina na goma kanmu ne abokan tarayya da Allah tallahi Allah ya ce na rantse da Allah la tus'alunna sai an tambaye ku amma kuntum taftarun abun da kuka zama kuna kiran ƙarya na cewa Allah na da abokin tarayya za a tambaye ku tambaya ta zargi ba ta neman sani ba sai an tambaye ku cewa wa ya hore ku da wannan Allah ne hore ku ko kowa kuma kun ce Allah hore ku da yin hakan to za a tambaye ku cewa ina hujja cewa Allah ya hore ku wa yaj'aluna lillahi albanati subhana wa lahum ma yashtahun wa yaj'aluna albanati lillahi suna sanya ɗiya mata ga Allah bi kaulihim almala'ikatu banatullahi da cewa su wai mala'iku ɗiyan Allah ne mata subhanahu sarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke riyawa kuma wai su walahum ma yashtahun su adda abin da suka sha'awa na ɗiya maza su ɗiya maza nasu ne ɗiya mata ko mala'iku ne na Allah ne وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى إن أنك يمدينس بشارة دمت تولد له دا أنك هيفهم مي ظل وجهه سيوسكا تتزمو مسودا بكي كرن متغيرا تغيرا مغتمل تزمو مي جركتا إلين جركتا هسكا وانا كي حديا بكين شكي وانا أتشكي دا بكين شكي wahawa shi kazimin mumtali'un gamman yana cike da takaici ya za a haifar mashi ɗaya mace gidan shi kuma macen ce ya maciki amma dan me za ta haifi mace to tun da haka ne fa kaifa tunsabul banatu ila Allah tabaraka wa ta'ala ya za a dangana ma Allah ɗaya mata wahum la yuhibbuna hunna ga ko su ba su kaunar ɗaya mata ya taware min alqawmi min su imabu shirabi ayumsikuhu ala huni lam yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun wanda an kai bishara da cewa mata ta ta yi ɗaya mace ya tawara sai ya donga koyo min alƙawmi daga mutanen shi min su ima bushira bihi dan munin abin da an kai mai bushara da shi na haihuwar mace gida ne yana ta koyo haufan min ta'ayyir dan tsoron ai mai dariya mutaraddidan fi ma yaf'alu bihi yana kokonto da kai komo mi ya kamata yi da ɗiyan nan ayyumsikuhu ala hunin ya rike shi bai kashe shi ba shine ya rike ɗayan nan bai kashe ta ba amma ya rike ta ala huna akan wulakanci am ya dusu fitura bi an ya ida koko ya turbo ɗai ta cikin ƙasa ba ma tsaya yankewa ba ko kashe a ya tona ƙasa kawai ya tura ta da ranta to shine yaka tunane ya bar ta haka nan cikin wulakanci koko ya ce ya gina ya turbuɗe ta ala na'am sa'a ma ya hukumu na hukuncinsu wannan ya yi muni ka auri mace kuma a haihi mace kuma ka kashe mace ba kasan mace kuma yan wani wawa ya batta shi ta girma kuma ana iya yaƙi shekara dubu saboda ɗiyan nan mace guda saboda ƙarancinsu to da kowa zai batta shi kaga sai a huta su wadata su yawa su wadata to amma saboda jahilci sai su kashe nasu amma kuma idan wani wawa ya batta shi kuma ya fi kowa girma duk karkara kuma ana iya a ta yaƙi ko shekara nawa akwai wani cikin sahabbai duk dariyar da aka yi da nishaɗi maza Allah ya ga bai dariya bai nishaɗi sai maza Allah ya ce wai kaiwa ne me ya same ka ban taɓa ganin murnar ka ba ko farin cikin ka ko bi aka farin ciki kai cikin bakin ciki kake me ya faru ya ce bari ya rasulallahi na yi wani abu ne cikin jahiliya ina ganin ko Allah ya gafarta mani ban da wannan Allah ba zai gafarta mani wannan laifi ba ya ce menene ya ce wato Allah ne ya jarrabe shi da haihuwar ɗaya mata da duk an ka haihu mace ya kashe da duk an ka haihu mace ya kashe wannan kallo ne to wannan karin dai da aka haihu mace kyakkyawa ta ce wani mun ta kashe ko ka ta kashe ɗaya mata kuma Allah ya ki baka maza to kai haƙuri ni dai ka ban mana kuwan dan ni ka wahalar ɗaukar ciki wata tara yi wahalar naƙuda kuma ka kama ka kashe ka ban mana wagga ka ba ta tauce ba ruwanka da ita yace ya yi alƙawali ya ban mata ya rantsuwa shikenan ya ku cika alƙawali an kai ta renon yarinya an kai ta renon yarinya hatta zan budurwa masu su sun ka fara kawo toshi lokacin aure yayi sai ya ce mata ita mahaihiyar yarinya to wance bata san dangi ba ya kamata ki bani ita in kai ta wurin dangi mu na nesa in mun dawo sai ya aure saboda ta amince ba alƙawari ne ta ce to ta shirya mata sun ka kama hanya ya ce ya rasulullahi ko da muka kai tsakiyar daji sai na ga wata rijiya zurun zurun zurun amma ruwa ciki sai ce to yanzu in na kyale yarinyar nan to duk wa'ancan da dai ta kashewa ai abin bai amfani ba ai ya kamata ita ma wannan in kashe ta yace sai na kamo ta da ta gazanjewa rijiya ta ce baba kakkaci amana inna baba kakkamanci kayan alkawali baba yace sai tausayi ya kama ni sai na sake ta mun ka ci gaba da tahiya can kuma yace sai shi dan ya hau kaina da ce domin a amfanin dan ne kukan tinkali na kamo ta da gudu ne dawo tana ba ba ba ba ba ba kankace amana ɗin nan ya ce in jewa ta kuma sai tausayi ya kama ni sai kuma na sake ta ya ce bayan na nisa shi ɗan ya haula sosai ya rasu da layi na ko kamo ta tana ba ba ba ba ba ba kankace amana ɗin nan ba ba tsundum ya jewa ta rijiya sai maza Allah washe da kuka sallallahu alaihi wasallam yace amma kai amma kai amma kai ba dan musulunci na shahi abinda an kai baya ba da kaga hukuncin zama kalla kana ne ma aka sha'anu da kaga abin da zan maka sallallahu alaihi wasallam to kaga iyakar jahiliya ke shi yasa aka cewa ko da mata ba su san alheri ba to suna girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda an ce ko baka iya rabo ba kana ba mai baka to manzo Allah shi yazo iska mata wulakance mai girmama su ya mai da su mutane har yace su da maza hannun dama ne da hannun hagu ba wanda zai ma wani gori kowa na bukatar wani kuma rayuwa na bukatar su sannan ya ce duk abin da namiji ka yi allah ba shi lada mace na iya kuma za ta samu lada sannan ya ba su yancin su yi gado ya ba su yancin su yi kasuwanci ya ba su yancin har su je su sawo su je su sayar amma in za a kwana su je da muharramin su ki je da mijinki ko kananki ko wanki amma in ba haka nan ba in dai a je a sayo a dawo kira ya zuwa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi man yali min hadal banat shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar yace duk wanda yake da wani abu na mata diya ne mata ya kyautata musu har suka isa aure ya musu aure sun zamo garkuwa gare shi daga wuta in Allah baka diya mace guda ka tarbiyyance ta kamar ɗa namiji kai mata aure to shi kenan ba ka ba wutar jahannama kaga an sai mu mace yanci sannan ya ce wanda adda wanda ya adda ya bai girmama ta bai wulakanta ta zai shiga wuta kaga dole kenan ubanta ya girmama ta da ta isa aure ya ce dole a yi mata aure mijinta in bai girmama ta ba ya cika mata haƙƙinta ɗan wutan ne kaga dole miji ya kula da ita in ta zo tana da ɗaya ya ce dole ɗaya su kula da uwarsu in sun ga za su shiga wuta idan tana cikin wani hali cikin halayen nan uku ba ta da uba ga ta karaba ba ta da miji ta isa aure ba ta da ɗaya ta tsuwa wajibi ne gwamnati in akwai ta ta tsaya ta kare masu mutuncin dukkan bukatunsu in ba gwamnati wajibi ne ga dukkan jama'an musulmi su yi tsaye su kare masu mutuncinsu ta haka nan mata su mutunta addini su mutunta annabi muhammadu sallallahu su so shi lilladina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw walillahi al mathalu al ali wa huwa al azizul hakim lilladina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw mugun kwatanci ya tabbata ga waɗanda suke kafirai ba su imani da lahira ba shine misali sifa ta banza wa hiya wa'adul lil banati shine turbuta ya mata ma'ahati ya jihim ilaihin lin nikahi tare da tsananin bukatu su zuwa ga mata don su aura ka dai san inda ba dan hauka jahiliya ba ka haihi da ka kashi ina haihi ta wallahi ba na baka ita aure ban baka tunda kai ta ka kashi na bar ta to dan me zaka zo in baka aure kuma sun yi da cewa da an haihi mace a kashi amma kuma sai da in ta isa aure kuma a ta yaƙi kowa sun ya kai abin mai a ga yakan jahiliya kenan to kuma haka rayuwar take wurin komi ka duba dariya za ka saboda hauka ce kuma shi an jahiliya din ba ma wani rashin iya karatu da rubutu ba to su an da sifa mai muni walillahi al-mathalul ala Allah shi an da sifa madaukakiya wahi ita ce annahu la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa huwa al-azizu fi mulki Allah shine mabuwayi cikin mulkin shi al-hakimu fi khalqi mai hikima cikin halitta ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musammi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wurin wa huwa al-azizu al-hakim idan ka samu hudu bashehu radiyallahu ta'ala anhu ko da ya ce a jasko kaduna inda yake bayyanar da hikima Allah cikin halittar dan adam sai a ga wato kai baka ma san mutum ba sai lokacin yadda ya ɗauko siffofin ka halittar kowace gaba banda umfaninta ga hikima yadda Allah ya ta yanzu misali wurin cin abinci kaga sai ya baki nan sama amma wurin hita abinci sai ya shi ƙasa to kwatanta inda nan abinci ka hita ka gani sannan kuma ya shirya hannu wanda zai doko abincin da kwano ko da ƙwarya ya zo ya kawo baki sannan ya yatsun da za su iya lankwasawa su rike luddai su rike cokali ko su ɗebo kuma yesu da yake suna iya mata su ɗebo miya in ba cokali sai su mace wanda ba a samu hanya tsakani su kawo miya ga baki da dai sauran irinsu ga baki ga halashe can ya kawo haƙori ya kare shi sannan da yake bafa da kyan gani ya kawo labalun lube su da sauran irinsu ta shehu ya cikakken bayani har yana cewa baka taba ganin mutum na gudu kawace ta kwance ba doko a sake gyarawa da ta yabo ta a kwancewa ko ko hannu ya balle Allah ya gama wannan kuma ji da yake mutum bai iya cin abinci ta ranka mai nonon uwa yadda can sai ya zama ruwa da jini shiga yanzu ko ruwa ne na nono za a bashi kuma komi na shi ko duk tana cewa duk abin da adam ka bukata akwai cikin nonon uwa wanda in baka bashi nonon uwa ba to sai ka nemi wannan sinadarin da wannan maganin amma nonon uwa abinci ne kuma magani ne kariya ne rigakafi ne da komi da komi to tun daga nonon ta zai sha sai ba a mai haƙori ba ka san wanda ya fara haƙori ya kama cizon uwa sai ta hada da nonon ta da hanci ne ta mace in yaji zai suke shawara ki ta saki bai koma cizon ta amma in ta bashi sai ya ce zai cije ta da tun farko da haƙorin da ba a shan nonon da arziki sai Allah ya hana haƙorin sai ba san da yake ko bai sha nono ba zai rayu sai a bashi haƙori a hankali a hankali daga nan sai a yaye shi an huta da shi wa tabarakallahu wa sallu khaliqi walau ya'khudullahu an-nasa bi zulmihim da Allah na kama mutane da zalunci su na saban Allah da suke yi ma taraka alaiha min dabbatin da Allah bai barin wata dabba mai rarrahe bisa ƙasa walakin sai dai yu'akhiruhum yana jinkirta musu ne ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali abu ambato bai za ja ajaluhum to yan ajalinsu ya zo la yastaqiruna anhu sa'atan ba su jinkirta daga barin lokacin nan ko da sa'a guda sa'an nan ba awa ba ko ƙyar mutum ba a jinkirta mai ga lokacin shi in yayi na tafiya wurin Allah wala ya saka ne muna alaikun ba su gabatuwa zuwa ga lokaci in lokacin mutuwa bai ba kun ba za a yi ko da ƙyar a kashe ka ko ka mutu in lokacin ka bai ba wa ya ja'aluna lillahi ma ya karahun wa tasifu alsinatumul kadhiba anna lahumul husni لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله سنا سيا وألا ما يكره لأنفسهم من البنات والشريك suna sanya ma Allah abun da suka kima kansu na ɗiya mata da abokin tarayya mutum su jahiliya ba su son ɗiya mata amma sun ce mala'iku ɗiya Allah ne mata ba su san tarayya da wani cikin abin da yake keɓantacce gare su amma suna cewa Allah shi na da abokin tarayya ba su san a wulakanta manzo in sun aika ko yanzu ba a kashe manzo kuma ko jahiliya ba a kashe manzo duk da gaba ta gaba idan aka tura manzo aka kashe shi to waɗannan sun yi abun waɗi to amma kuma sun wulakanta manzannin Allah shine Allah ya ce wa yaj'alullahi ma yakrahu al'insan la yuhibbul banati mutum ba ya son ɗaya mata mutum wanda a jahiliyi wala yuhibbu sharika fil riyasati kuma bai son abokin tare a cikin shugabancin da Allah ya bashi wa ihanatar rusuli kuma bai son a wulakanta manzannin shi wa hadha yaf'alunahu lillahi tabaraka wa ta'ala amma duk wannan suna yin Allah shi wa tasifu allasnatuhumul kadiba kuma hal suna suna sifanta ƙarya suna cewa anna lahumul husna wai aljanna ta tabbata gare su Allah ya ce la jarama ko kusa shine la jarama haqqan la jarama ko kusa ba su da aljanna anna lahumun nar wuta dai ita ta tabbata gare su wa annahum su mufriduna masu ketare iyaka ne cikin shishigin su تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم تالله نارزي ده الله ان جاء الله لقد ارسلنا الى امم من قبلك رسلا حقيقه mun aiko manzanni zuwa ga al'ummomin da aka gabaninka fazai lahum shaytanu a'malahum as-sayyi'a sai shi da ya kawata musu miyagun ayyukansu masu muni fara'uha hasanata suka ga mugun aikin su kyakkyawa fa kadzabu rusula suka karyata manzanina dan haka ba abu bane ba ko gare ka ko gare su haka an ka saba kakkada mu wa huwa waliyuhum shine mai jibintar lamuran su shi shedan al yawma yau tunda shedan suka so ko to an bar shi da su an bar su da shi ga su ga shedan cikin wuta sai abin da za su yi yatba waliyuhum al yawma yau shedan shine mai jibintar lamarin su walahum azabun alimun mu'limun fil akhirah kuma azaba mai radadi ta tabbata gare su gobe kiyama وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب ممسوكا مكة القرآن با إلا لتبين لهم سيدان كبين بس ما أنزلنا أبن دمك سوكا سوى غريس أي ما أنزل القرآن إلا لتبينه ba mu saukan maka da ƙur'ani ba sai don ka yi bayanin shi ga mutane saboda in baka yi bayani ba ba mai iya gane abun da muka mihi ciki kuma ko da lafazin larabci sai na umar ya ce ya karanta wa faki hatan wa abba sai ce to faki hatan mun san abin marmari to mi a abba ya ce ka umaru ka shi ka ji daɗi abba wani abun jin daɗi ne cikin abincin aljanna a wuce haka nan kawai to da yawa suka zo tambayi ita kanta logan to dan dai balarabe kuma irin su zakakaki wanda Allah ya kawo dan su kiyaye mana addini ya zama suna buƙatar bayanin Qur'ani to balle kai da baka san larabci ba to shi yasa aka zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zama dan yi bayanin alqur'ani dan yi musu bayanin Allah da talafo bihi abinda suka sassaba cikin al'amarin addini kuma so kama da qur'ani da ya zama hudan shari'a wa rahmatan ya zama rahama li qaumin yu'minuna ga mutanen da ka imani da shi wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya yi wannan aiki na bayyanar da abun da Allah ka nuhi da bayyanar da duk abun da ake sabani na addini da bayyanar da shari'a da rahama ga mutane to addal amana بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حتى zuwa ƙarshe sallallahu alaihi wasallam kuma shine ake cewa tun da aka aiko shi har ya koma ga Allah bai yi ƙasa a gwiwa ba bai kuma yi sako-sako ba na ida sakon Allah kuma da za a tambaye ka a ce ka faɗi abin da manzon Allah ya zo yi duniya ka faɗi abin da manzon Allah ya tafi da rayuwa ta ciki amma da kalma guda yan jarida na haka nan ka ba da bayani na kaza da kaza da kalma guda to aka ce kawo mazala guda sai ka ce at-tabligh at-tabligh iyaka abin da yazo iyaka abin da at-tabligh ida sakon Allah amma ban da shi mazala babu abin da yi in ka duba rayuwar tun tashi ne har rasuwa ta yi rayuwar guda ce talauci bai canza shi ba wadata ba ta canza shi ba mulki bai canza shi ba nasara ba ta canza shi ba farin ciki bakin ciki kawai a tabligh din nan shine ka kusan zai rasu sai na Umar ya same shi yana kwance tashi sai ya ga duk tabarma ta kama mishi nan sai na Umar ya ce ya rasulullahi inda an sha wahala yanzu babu dalilin ka sha wahala ya rasulullahi a ce ka kwanta tabshi tabshi ma babu sai tabarma ta kwanta ma ga jiki ya rasulullah ka yi izini mu samu dan bargo-bargo haka mai dan tamshi mu duka azama kana kwanta sai kai umaru kai umar kai umar ina ruwana da duniya kana so in sha daɗi mu tai lahira ana saka mu manzanni da aikin da sun kai in taho an san nau Allah ya ce azhabtum tayyibatukum bil hayatikum dunya Allah ya ce na ce daɗi na kai umaru so haka in ce daɗi na bargo fa a shi hada mai to mu da baka ce wanda ba kwana sama yanzu da dan ba ma dadi mun ka canye ba wasu aka wanda mun ka canye wai a ce azhabtum tayyibatukum fi hatakum dunya yace kai Umar ina ruwana da duniya eh ni ai misali na matahi ne ya zanna gindin ice ya huta wuce da haka nan kakka kada mana magana a sa mana bargo sallallahu alaihi wasallam to don haka rayuwar take ji irin dukiyar da aka mallaka duk duke yahudawan jazira ta koma tashi sallallahu alaihi wasallam tana karkashin mulki ne mata suka zuka ce ya rasulullah inda mun yi hakurin talauci to yanzu ya kamata mu sakata mu wahala irin matan sarkin kisra sarkin rum kafirai la'anani su sa zinari su sa lu'ulgi su sa alharini mu ko matan fiyayyen halitta a ce muna da tsumma sai mu yi wata ba mu kunna wuta an ka dafa abinci gidan gaba dan babu shi daga dabino sai ruwa in ka ga abinci da wahi makwata suna kawo muna to mu yanzu a sake laliba mu koma yadda ya talauci maza Allah ya shiru ci a'a to mamakin da ya kai ashe 'yan duniya ne ya tara cikin gida su tara shi da yaka hangen ya samu masu taimako daurin a tablig to ga ana batun a daɗin duniya ya yi shiru hankali ya tashi sai labari ya cika ai maza Allah ya saki mata ne duk gaba ɗaya sai da na umar ya taso firgice ya zo ya ce ma'ana ce maza Allah yana sallama ya ce yau maza Allah na cikin wani hali ba ya son magana da kowa kuma hafsa na nan aisha na nan ba magana suke ba zanna ake dis ya ce te ka faɗa mai dai ya ce gaya mai ya rasulullah umar na sallama ya kyale shi bai tanka mishi ba ya dawo ce za haɗa maka akwai abin da ya dame shi bi bai ce ban kala ba umar ya ja wuri ya zanna can labari ya kai ga abubakar shi ba ta hirkice yanzu a gasa ya ce ana ce maza allah yana son gani ne ya ce to ga umar nan ya zo tun ɗazun ya matsa mai magana maza allah bai tanka ba akwai abin da ya dame shi ya ce shiga ka ce da abubakar da umar suna son ganin shi yanzu to ka ji wani abu na maza allah kamala su da sunma ya yi alkawali cewa duk abin da umar da abubakar suka haɗu a kan shi saɓanin nashi ya ce in ba wahayi ba ne ko ko sabon allah to ya ban nashi ra'ayi da haka kowa kake ya kamata ce kana da maga'isa wanda zai zuwa ya saukar da kai ko ya hau da kai tun da kai da ɗan adam ne nakisi ne bai yiwa ka zanna ka zama ciji ba mai iya zuwa shiga ya maka abin da daidai tun da kai ba allah ba ne to da haka ji shi khairul bariyati wanda ko babu magana annabta ba a taba dan adam mai hankalin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to amma yace in Abubakar da Umar suka hado kan abu to shi ya bar nashi ra'ayi sai in wahayi ne ko ko suna sabon Allah ne da haka ana sai shiga dan sun san wannan ka'idar ce ya rasulullahi ga Abubakar da Umar sallallahu alaihi wasallam sun zo suna son ganin ka sun ce yanzu suka son ganin ka yace ce su shigo manzo Allah bai kare alƙawari ne sun ka shigo daɗa an ka gaisa kam amma ga aisha ɗaya abubakar ga hamsa ɗaya umar ga sallallahu alaihi ga uwa su an ka zanna dis umar ya ce to wanga zama bai hishe mu tun da mu abin da muka so mu ji dai ba a saki ɗayan mu ba sun kuma an sake su a mai da su to in an zanna haka sai ce bari in yi wata magana in ba mazan Allah dariya sai tension ɗin shi ya kasa sai mai magana da shi sai ce ya rasulullahi ce na'am umar ce wai na taso zan taho wurinka ina gaugawa in taho wai sai mata ta wanci ta tare ni sai an bata kuɗin kaza ita kaza ta kaso bayan mata ce ke yi haƙuri in dawo wurin manzon Allah ta ce ai ba ka hita sai an yi kaza ke ki ba da wuri mana ta kiyaye ce sa hannu buge ta ta waɗi sai manzon Allah ya dariya yace kan buge ɗayan mutane ya ce kware ku sai ta waɗi ƙasa ya rasulullahi zan zo wurinka a tare ni sai ya ce to ga ɗiyanku nan abin da ka buge ɗiyan mutane zaman da suka yi ni ban buge su ba sai an kai shuru an koma da ɗa raha sai ce ya rasulullah an ce ka saki matanka ya ce da wani ban sake su ba kun ban da niyyar sake su ya rasulullah ta mai gama ka da iyalinka ya ce duniya suka su kaji kunji kunji kunji sai kuma kowa ta zai bugi ɗaya ta kuma ya tare ya ce za ku zo ku buga mana mata kira ku na yi ha ya za ku buga mana mata sai sun ka danna sai shi abubakar ya ce aisha in dai wata bukata ce da yau ki aika gida kake ƙara tambayar manzan allah ku ke ma hafsa yanci umar kake ƙara tambaya ce ko na duniya ki aika gida ya rasulullah kai hakuri ya ce to amma dai wallahi ba a ya ce amma dai ban shiga gida sai bayan wata guda sai sun gane kusa ai wata guda sannan zan shiga cikinsu saboda shi bakin cikin cewa ashe 'yan duniya ne wani abinci kawai da tawaye masu kyau sai da an kai wata guda to sai Allah ya shiga tsakani dama rikicin su Allah ka sulhi yace ta shi ka tahi ka shiga ka ba su zabi cewa in suna kaunar Allah da kai da lahira to ka su ƙara sa rai ga abun duniya in ko duniya suka so za mu ba su abun da zai ji da su daɗi da abun da suka so su waɗi amma za su bar gidanka za mu kore su a sabon zubi a zuba 'yan aljanna 'yan abin da muka bukata ya ce to bari in tashi wurin wa zan fara shiga sai ce aisha ita adda ilimi ta hisu ilimi ta hisu hankali kuma ta hiso na na hisonta bari in shiga wurinta shikenan sai salamu alaikum maimakon a taso ana oyoyo wata guda miji na hushi yanzu ya huce sai kawai ta kau da kai ce assalamu alaikum da ce alaikum salam aisha ta ce na'am ya an ka ce mi ya ta magana ba ta kalle ba a dan kai an maka yanga aka ɗauko bulala ka ba da mutane ka matan ce kenan sai ya ce lahiya ta ca to bi shigo da kai kai kan ce sai an kwanta latin yau saura kwana guda to bi shigo da kai wadda mu ba ka bari hasu shiga gobe ka dawo to ita kuma dan bai ta rike kwana 29 in bata damu ba sai ya ce mata a'a ni ban ce miki kwana kaza ba ce miki ni ban shigowa sai an yi wata kuma wata ya cika amma dai bai magana kwanaki ba to kuma yanzu ne Allah ya aiko ni gare ku in ba ku zabi amma kar ki faɗa ma ra'ayinki sai kin ta gida kin shawara yana gudun a mai matanci ko kurciya ta ce to faɗi magana ka yace a a kacce ba ni amsa sai kin ta gida kin shawara ta ce to in ba ka faɗi ba me zai yi shawara kan shi ka amanta uwa da uba ne gare mu kan mutum ya sa ra'ayi ne uwa da uba ba ka da bakin magana kuma dan ai koyo aka yi kenan sai ya ce mata Allah ne ya ce in duniya kuka so za a ba ku abun da duk kuka bukata amma duk za a kore ku in ku kuna son Allah da ni da lahira to Allah tattalin mu bai kyautata cikin ku lada mai girma da kaza da kaza da kaza da kaza amma kunan kun zo don tattalin lahira ba duniya ba maganar jin daɗin duniya ba ta ko taso ba kake ba ni amsa ta yi gida ki shawara ta ce a'a bari mu yi sharaɗi zan faɗa maka abin da ni zaɓa ma kai ko kakka faɗa ma kowa cikin matanka mu yi alkawali da kai ba mai jan abin da ni zaɓa ya ce a'a Allah bai aiko da yanki timani ba ni an tambaya zan faɗa musu ga zaɓin ki amma ki ta yi gida ta ce a bi ka usharu ya rasulallah zama da kai sai ne shawara da wani na zabi Allah da kai da lahira duniya ba a so mun bari ya rasulullah kaka faɗa mu kowa ce sai na jacci ta kai ta wani ban da ya ta gida ita da nuhinta su zaɓi duniya a basu a bata ita kaɗai da shi ta kaso yadda sai na ta ce ta wani to sai zaga matan nan tara ko wace kin ji abin da Allah ya ce ni kin ka zaɓa ta higida ki shawara amma Aisha ta zabi Allah da ni da lafiya kewa ta yi gida ta shiyar ni ba na zabi abin ta kasu ya ce wurin waka su duka suka zabi Allah da manzo ne da lafiya sai Allah ya ce to kai ko na haramta maka shigowa da wata mata nan gida waɗannan tunda sun gane abin da muka nuhi da su don su taimake ka to abin mana abin sallallahu alaihi wasallam amma yau da yar rasulu ba kada ba Allah sai ka rasa bambanci tsakanin guda biyu to duk zaman da yake yi zaman ƙida manzancin nan ne da bayyanar da abin da aka samu sabanin lamarin addini wa qad uqiya jawami al-kalim kuma an bashi jawami al-kalim abinda an jawami al-kalim bi haythu nadaka bi kalimatin la yumkinu lil insani an yandika biha ta inda manzo Allah ka faɗin maganganun da dan adam bai yiwa faɗe su shi ne jami'ul kan zai magana kaɗan amma in an ce a yi sharhi za ka yi mujalladi goma ɗari dubu ba ka kai ƙarshe wannan magana ba kuma ni zan fahimci sallallahu alaihi wasallam kuma ni zan fahimce ta da irin wayona da hankalina da ilimina da jarrabawa ta kuma gaskiya shi ma wannan haka shi ma wannan haka ka kauli kamar cewa ce almuslimuna tatakafa'u dima'uhum su musulmi jinenansu daidai wa daidai ne musulmi in ya kashe musulmi ba adibin tun da babban ya kashe dan karami shikenan sai a kawo wanshi ko kadan shi a gama a kashe ko ko ya kashe musulma mace musulma a ce a sai an kawo kaunarta a ta kafa ulima'un duk jinin musulmi duk ɗaya ne da mai kuɗi da talaka da basarake da wani mai sarauta da namiji da mace duk jininsu ɗaya suke wai tsafi zai matihim adanahu kuma mafi karancin kuma bayancinsu zai tafi ya aiki cikin kullin alkawalinsu idan musulmi ya te kullin alkawali to ya hau kowa da kowa shi ma dan kaga akwai bayanin isma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abul Asi shine mijin Zainab diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai musulunta ba ya baro ta can Makka ga shi nan ya zo an kamo shi yana can wurin sana'a ce zuwa sham mutane sun ka kamo shi da sun ka kamo shi to dama ga yakin badar an samu irwan ta faru to wannan da aka kamo shi cikin dare sai ya dubara ina take don ga yakin badar tana makka to da aka yage mishi aka ba shi abin wuyan da ta yako da shi sai ya koma da manzo Allah ba har ya tashi manzo Allah ya ce abul asif na ce zo ya zo suka yi magana ga kunne ba wanda ya sa abin da suka yi da ya tashi sai ya ce ba mu rena shi wajen sarakuci to an ci abin da ya roƙa ka sa Zainab ta dawo nan Madina ya ce to kuma cika alƙawari amma ya ƙi musulunta to da daga sai an ka kawo shi an ka kawo shi Zainab na Madina to sai da an ka sallah asuba manzo Allah bai san ma an kamo abul asi ba da sana'a ce an ga sallah sai zainab ta zo ta daga labule ta zo ta yi magana haka ta ce ya rasulallahi abul asi an kamo shi yana ɗaki na kuma na ba shi amana Allah ce me nake so in ji ce ya rasulallahi abul asi an kamo shi da dukiya ta amma yana ɗaki na na ba shi amana har so uku sai ce wai shin kuna jin abun da nika ji na muryar zainab suka ce mun ji ya rasula ce wallahi ban san da wannan magana ba in ba yanzu ba ci dattaku kada ɗauki ɗan tana diyatai sun yi ƙullalliya aka zo masallaci a yaudarin mutane ya ce wallahi to me zai sa manzo Allah rantsuwa sanin halin ɗan adam ya ce wallahi ban san komi ga magana abul asibi in ba wannan ba amma musulmi komi karanta su suna da ikon su kulla amana da kafiri kuma ta hau kowa da kowa me kun ka ce suka ce ai rasulullahi ai umarni muka jira yace to ba a da ikon taba shi tun da zainab ta ba shi amana ba da tana diyata ba ba dan yana mijinta ba dan dai musulunci ya yadda da adanal muslimin to ya ba da amana kuma dole a mutunta mutuncin musulmi aka ce shi ke sai ya tashi ya shiga ɗakin sai ya ce kakke taɓa shi kai ya taɓa ki dan addini ya raba ku tunda baka musulunta ba za mu kiyaye mutuncin ka amma kakka taɓa ba matarka ba ce yanzu irin tada shi kuma ya ji daɗi aka zo maza Allah ya ce ni bayan an dawo kenan ya ce abul asi naku ne don kafiri ne kun ka kamo duke abul asi ta kuce don ganima ce ta kafiri amma da za ku bi ra'ayina da shawara ta ku kyale abul asi ku ban mashi dukiya ta don dukiyar mutanen makka ce ba tashi ba ce ku bashi da ita amma ba dole ba shi ma na ismatul ne ba dole ba in dai kun yi to ni ina ganin haka yayi to ya ce yana ganin saboda ba wahayi ne ba ya rasulallahi doya da kake so haka muke so ya ce da yadda ku ba mace suka ce da yadda mu ya ce yi ta tafiya shi kuma kunyar duniya ta ishe shi yana zuwa makka yabba kowa kaya ne aka ba ya ce musu jama'a akwai wanda yake ya ba da sako ban ba shi ba suka ce muna godiya kowa ka dukiya te ce to ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ce kuma na koma madina ya jira towa ta to kaga wannan magana yar kaɗan ce amma shi kenan kamar da ya ce aslim taslam aslim taslam ka musulunta ka miƙa jawo ka ga Allah ya zan baka da komi sai abin da Allah ka so duk abin da Allah ka so shi ka so wanda Allah bai so ba ka so ne taslam za ka kubuta kuma haka yake ce masarakunan da ya aika mu wufud cewa aslim taslam wa aslim yutika Allahu adraka marratayn ka musulunta Allah zai baka ladaka biyu in mutum na da riko da addinin kiristanci ko yahudanci sai ka musulunta Allah zai baka ladaka biyu sannan kuma wanda ka ce aka musulunta Allah zai baka ladaka ya baka ladan mutanen ƙasarka don za su musulunta in ka musulunta kamar cewa abda'ifu amirun rakab in ana tahiya da taro to mai rauni cikin su shi asarkin zango shi asarkin tahiya saboda in ya gaji ya tsaya dole a tsaya to amma in akwai wani mai karhi to ya ga mai rauni shi ku sai ya mutu ga hanya haka abda'ifu amirun rakab to irin su dai manzo Allah zai faɗi magana guda amma sai kai littafi nawa ba gama walwala wannan magana ba to Allah ba shi wannan jawami'ul kalim saboda an bashi nauyin bayyanar da addinin Allah wallahu anzala minas sama'i ma'an fa'ibil rabada mautaha inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un Allah zai ci gaba da ya muna bayani na ni'imomin da Allah ya muna cikin rayuwar mu wanda suna gwada kuma tauhidi da kadaituwar Allah wallahu anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga girgiji fahaya bihil arda bin nabati ya raya ƙasa da tsirrai ba da mautiha bayan bushewarta inna fi zalika la'ayatan sai dai aya ta tabbata cikin rayuwar ƙasa da ruwa bayan bushewarta akwai aya mai shiryawa alal ba'athi ka cewa za a yi tashin kiyama za a ga wuri busa sai amma da an yi ruwa an ji masu ga duk ya ciri ya yi ciri to haka haka za mu zama liƙaumin ga mutane ya sma'u wanda ke ji ji irin na fahimta wa inna lakum fil an'amil ibra nasqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin wa inna al'ibratan sanade abun lura tabbat lakum gare ku fil an'ami cikin dabbobin ku na jin dadi nasqikum mimma fi butuniha muna sha da ku daga abin da ke cikin cikan nan dabbobin jin daɗinku muna sha da ku labanan nono khalisan tatacce la ya shubuhu shau min alfarsi wa dami wani abu na tukan tumbi ko kuma jini ba zai ɓata nono ba shi ne ce min bai da farsin wa dami tsakanin tumbi ko kasantar da cikin tumbi da kuma jini nan za a ga an fito da nono fari pet ko ba a ganin surkamin jini ba a ganin alamar kazanta ta tumbin nan wanda yake cikinsu nan Allah zai tace ya kai da nono kuma nonon nan ina ya samu kala za a ganji fari bet babu wani kazanta cikin nono sanda ake taso shi la ya shubu shay'un min al-farsi wa dami sannan kuma sa'igan mai sauki da dadin hadiya lisharibi daga masu sha sahal murur fi hulqihim fi hulqihim la yughassu bihi nono yana da sauƙin wucewa ga makoshi da makogwaro ba a makuriya duk wanda aka yi ba ka zuwa kana shan nono ka shakure ko kuma ka sarki ba a sarke ba a sarkewa da shi wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yaqilun wa min thamaratin nakhili hakanan daga yahiccen dabilai wala anabi da inabi Allah na arzuta kodannan tattakhiduna kuna rikon sakaran giya minhu da gare su wa rizqan hasanan da kuma arziki kyakkyawa innal ayatan sadidai aya liqaumin yaqiluna ga masu hankali ya tabbata fi zalika cikin wannan abun zakaru malamai sun ambata annal hasan ibn ali hasan ibn ali shaka inda hu rajulun albaladata wani mutum ya yi kukan balidanci to almajirai ga fahami nan na gane karatu mahaddata kuma ga fahami nan na samun fahimta da hadda kuma ba ta zubewa yan ayi ko a bari sai an ba da goro faƙala lahu sai ce mishi alaka zaujatun kana da mata ƙala na'am ya ce i قال لو تتوبيك شيئا من مهرها أن دي بنفسي كروكيتا تباك وانا أبدا صداك انت أما تكن دائر لن تبع مسأمة زاكي با إن تباك وانا أبو تشتري به لبنا وعسلا كتيك سو نونو كسو زما wa khalithu bi ma'il madari sai ka cuɗanye shi da ruwan sama wa shrabuhu sai ka sha takun fahiman zaka zama mai fahimta fa fa'ala zalika ya koyi wannan fasara ayatan bil fahmi sai zama aya Allah cikin fahimta kaga nan matsala guda ba don Allah ran ma'adda mata ba shi dai an matsala kuma ba a sosai cikin sadakin ta ta baka wani abu ba wai da kuɗi aljihu ba a'a ita matarka ta baka wani abu cikin sadaki ka sau nono ka sau zuma ka samu ruwa sama kawai shi ke nan ka sha insha Allah ku kwakwalwa ta samu wanda ba su da mata Allah ba su na kwarai da akwai wanda ka sa haddata zubi akwai wanda ka sa karatu shi bace mace mahidiniya a zababban mace to ba ta barin ka da hankalinka don ku hankali ya ta ba magana hadda ba magana karatu to sai faƙalar Hassan sai imamu hassan albasari ya ce a hazaha shi imamu hassan ibn aliyu ya karbi wannan magani min kitabin lahi ta'ala tabaraka wa ta'ala daga littafin allah tabaraka wa ta'ala allahu zakara fil mahari wajen sadaki na mace allah ya ambaci a fakuluhu hani'an mari'an wa zakara fil asali a zuma kuma allah ya ce annahu shifa'un cewa shi waraka ne wa zakara fi ma'il madari yace ma'an mubaraka a wurin ruwan sama yace ruwa ne masu albarka wa zakara fil labani a nono sai Allah yace khalisan sa'igan lisharibi tatacce mai sauki da dadan hadiya ga mai sha kala imamu hasan al-basri yace idan jama'a hadha idan aka samu dannan abubuwa suka taru labudda an yu'athir dole zai tasiri na bukatar da aka bukata to ko duk abubuwa kusan haka ne za ga cewa itace ma za a hada amma su kare ka daga kowane irin sharri kuma su sa wani abu Allah ya tabbatar maka da shi in ya tashi shi abin da illa ka doka wani ka yi ba Allah ba to shi a shirka amma in ka san Allah ka yi to shi kenan in kawai wannan sababi ne daga asbab kaga wanda abubuwa ne na ɗabi'a nono zuma ruwan sama to kuma in kai imani da gaske kai Allah zai baka biyan bukata kuma kaga duka an kai da shi cewa ya ɗebo da cikin ƙur'ani wannan ma ƙur'ani wannan ma ƙur'ani wannan ma ƙur'ani wa auhiya rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun wauha rabbuka ubangijinka ya aiko ilan na ga gudan zuba a littafi min aljibali buyutan kirkida kuna daga duwatsu wa min ashjari buyutan kirkida kuna daga itace wa min ma ya'rishun yaquluna lak kirkida kuna daga abun da suka gina miki duk ki shiga ciki ki na ki shagali shine ki zuba ruwa ki zuba ruwan zuma ki zama gani gare su kaga za ta tahi ta ci hure mai zaki ta ci mai baci ta ci mai bauri ta ci mai tsami amma da ya shiga cikin cikin ta sai Allah bai da shi mai zaki saboda iko na Allah ba ta da zaɓin hure galiban ma in ta cika cin hure mai zaki takan nemi mai ɗaci da gangan ta ci dan bakin ta ya koma normal ta ci gaba da cin mai zaki saboda in zakin da aka ji to baka ma gane daɗin shi mai zakin sai ta ci mai ɗaci da gangan dan bakin ta koma lafiya lokamar da sun makuli min kulli samarati sannan ki ta ki ci kowane irin ƴaƴan itace hore kowane iri ne ko da guba ne to ita in ta ci Allah bai mai sai guba ya cire wancan gubancin na na wannan abun ya koma mai lafiya kuma ya koma mai daɗi fasuliki subula rabbiki ki shiga hanyoyin ubangijin ki dolalan abun horewa gare ki jam'u zalul al-musakharatan laki abu horewa gare ki ya kharuju min butuna sharabun abun ta shine zuma yana hitowa min butuna daga cikan nan kudan zuma mukhtalifun alwanuhu kuma launin shi mai sassabawa ne zuma ba iri guda ba ce ka tambayi masu haƙon zuma iri iri ce sannan kuma koda wajen amfani suna gane farin zuma farar saƙa ga abin ta kai ja ga abin ta kai da kuma sauransu fihi shifa'un linnasi akwai waraka ga mutane cikin zuma min al'auja daga ciwar wata fama a kama dalla alaihi tankir kamar yadda kawo shi fihi shifa'un waraka to kowace iri shine min al'auja ba waraka iri guda ba duk abinda ka samu in dai kana da nakali to zuma ne baka magani shi haka akwai inda ma yan an kone zuma kawai za a dinga shawawa kuma haka Allah ya bada waraka da dai sauransu ja rajulu ila rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu wani mutum ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi akhi istadalaka batnuhu dan uwa na cikin shi ya walwale zawo ya kai a ba mu taimako ya rasulullahi fa qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam askihi asalam manzo Allah ya ce je ka bashi zuba fasa kawo ya bashi zuma ya sha faƙada sai ya ce saƙaituhu wa lam yazdad illa istidlaqan ya rasulullahi na bashi zuma ya sha amma ciki ya ƙara wani zawo ƙaruwa ɗaya yayi ƙara manzo Allah ya ce askihi asalan sai ka sake bashi zuma fasa kawo ya koma bashi faƙada ya dawo ya ce saƙaitu na bashi zuma ya sha walam yazdad illa istidlaqan bai ƙara komai ba sai sakin ciki sai zawo قال من ذلك أسقه العسل صدق الله وكذب بطن أخيك كذلك ساكي باشي زما Allah ya ce bi shifa'un linnas ya ce bai warkewa Allah ya yi gaskiya cikin dan uwan ƙarya ya kai ya ce bai warkewa ƙarya yake ce sake ba shi zuwa fasa kawo ya ko ba shi zuma karo na uku fabari'a sai ya warke ka annama na sadan min iqalin inna fi zalika la'ayatan akwai aya mai nuna kudura da iko da kaɗaito Allah cikin haka amma le kawai tafakkaru ga masu tunani kyakkyawa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmi shay'a inna allaha alimun qadir Allahu Allah wallahu Allah khalaqakum shi ya halicce ku walam takunu sha'an dole ba ku bakin ku ba ku komi Allah shi ne ka samar da abu daga babu amma in ba Allah ba ba mai samar da abu sai daga wani abu amma shi Allah zai samar da abu daga babu to Allah ya samar da ku daga babu da ba ku Allah ya samar da ku su mai tawafakum sannan kuma shi zai karbi ranku in dan kida'i ajalikum yayin karewa ajulanku wa minkum man yuraddu daga cikin ku akwai wanda aka mai da shi ila arzalil umri ila akhassi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa min alharami na tsufa a rududdige wal kharafi da rudewa hankali ta zama na magana bai sa abin da ya kawadi ba to wani kan kai nan ya yi tsari in ma idon na nan ya ta kuwa ce ga maciji na ya biyo shi da kai la alama shay'an dan ya zama bai iya sanin komi ba da ilimin bayan dauruko ya sani kala ikrama imamu ikrama yace man qara alqur'ana don da karanta alqur'ani lam yasir bi hadhihi hala bai komawa haka komi ya dade ga duniya za a ga cewa ma sannan aka yi amfani da shi saboda ya riga ya jarraba al'amura ci ai tsohon malami ne ai tsohon dattijo ne ai tsohon bakaliki ne ai tsohon kaza ne kuma shehu ya ce a wani wuri da aka cewa sittuna au saba'una kalla man jawaza a rayuwa al'umma ta yanzu manzo Allah sallallahu alaihi shekara 60 zuwa 70 kadan ne za a wuce shehu ya ce girmamawa ne gare mu kuma albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi da ka zo ka tsufa ka lalace ba ka da umfani ko ga kanka ga aljanna can najiran ka ai kuma ka tafi ka aljanna shi yasa in mutum ya kai haka nan san da yake bai riga ya wulakanta ba bai tozarta ba sai Allah ya ce zo ka huta shi kenan ka tafi ka aljanna ka huta kuma dadan abun abun da za ka bari duniya Allah ba zai bari ya tozarta ba dama saboda 'ya'ya da sauran 'yan dubaru ko da mutum bai iya kuma na hangen ana raga ma ne saboda shi to sai Allah ya ce mishi zo ka ban man ɗiyan naka zan kula da su kamar da malam Umar gumi Allah ya shigar da yace in ya zo zawiya a wanda yaka zo mashi shine ashe kai baka da buƙatar tattalin komi dan bayan ka illa abu guda shine ka shirya da Allah in ka shirya da Allah tahi ka ban ma Allah bayan ka Allah ba zai tuzartar da bayan ka ba to shine wannan inna allaha allah alimun masani ne bi tadbiri khalqihi da gyaran lamuran halitta ta shi Allah shi ya san mihidacewa da kai kuma shi ne Allah yake maka ƙadirin kuma mai cikakken iko alhamdulillah wannan takarda ta zo daga masarauta ta gusau daga mai martaba sarkin katsinan gusau cewa ana neman addu'a akan samun dawamammen zaman lafiya da kuma shiryar matasa da kuma dawamammen arziki kamar yadda aka saba da shi musamman dai allah ya sa yara matasa da waɗanda ke ba shiryayi ba duka allah ya shirya sai sa su zamo nagari a samu zaunanne da wamman zaman lafiya kuma a samu ɗabi'u masu kyau ya zama an daina ta'addanci a ko'ina a cikin wannan ƙasa allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya allah ya shirya mana lamarin matasanmu albarkar maza allah sallallahu alaihi wasallam
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lafira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير والى اللقاء